mita 88.5 da lafiyar muryar zamani suna na tijani adamu daga yankin kumbotso tudun kaba da ke karamar hukumar kumbotso kuma a cikin wata makarantar firamare wadda ake ce mata ta wucin gadi kenan da aka gina a wannan yanki wanda da alama ido na ke gane min rafin langa-langa ne kuma aka dan kewaye ta da langa-langa rabi kuma da buhu sannan aka sa wato katakwaye aka yi turaku da su wato dirkoki kenan cikin wannan makaranta daga gefe kuma ga ta nan filin balle Timbedak sannan kuma an kewaye alamar da wasu tayoyi kamar yadda nake hangowa haka da alama dai kamar wato fili ne na wannan yanki na makaranta. To wannan dai inda nake daidai wannan lokaci an riga an tashi yaran makaranta a wannan waje korafi ne da suka yi na ganin cewa suna neman a kawo musu dauki amma ba tare da bata lokaci ba ga guda daga cikin mazaunin wannan yanki za mu so mu ji cikakken suna.
Sunana Zakar Hassan Aliyu wanda aka fi sani da kane jarumi tudun kawa kumbodon. Mu dai babban korafinmu ne gaskiya akan bangaren ilimi ne. Gaskiya ba mu da makaranta makaranta ta islamiyya ba mu da ta boko amma dai ta islamiyya dai muna yin ta a cikin gari amma kuma ba da ta boko nan ba makaranta ba ce ba eh makaranta ce dai an mana ita dai wutan gadi dai a ce dai babu gara ba daɗi yanzu duk girman garin nan ba ku da makaranta gaskiya ba mu da makaranta ya wannan temporary din da aka zo aka samu mana su ma kuma sanadin samun temporary din iyayenmu ne mata suka yi kokari suka ji har gidan rediyo suka yi wannan bayani akai kuma aka tausaya musu aka duba idan su aka yi tattaki suka zo aka zo a gani da idan su sannan aka yi mana wannan temporary tunda aka taimaka mana muka yi godiya sosai muka haɗu da manyan mu muka wanda ya taimaka mana addu'a saboda tunda aka yi mana wannan wata ran sha Allah samu ga block a gurin in Allah ya so ya yarda to ga guda da daga cikin wannan yake shi ma mu ji ta bakin sa menene cikakken suna sunana ya haya Idris tudun kawa to ya haya Idris kusan ayi cewa kai ma ka makaranta ne ko ba gaskiya mu ba mu mun yi makaranta ba primary da kan secondary muka da eh to muna fatan dai mu ba dan gina mana da kura ta yara ce kai da langa-langa ka buga mana yanzu ka filin wannan gari na tudun kaba wannan langalangar shine filin makarantar firamare shi ne filin fulawa shi ne na makarantar mu Ni yanzu wannan tarin yayin da nake gani da Wannan- ana da ana suke karatu ba wani gurin ana gawa kamar wuri guda ne gabaki daya yanzu haka ake gwa masa su eh raba musu biyu ake raba biyu ake makarantar biyu ake raba Ake yana raba.
tsakanin da aka tako ne guri uku don yara aji dan aji biyu haka ake musu to amma ban ga alamar allo na bango ba ko Allah ka ga ake da shi cikin gari yayin mun malama suka zo za da kuwa kashi a race a karatun da shi a jiki to nan naga wani kamar ma a tudun ake tunda an ce tudun kaba kuma tudun kuke nan baya idan ruwa ya gangaro gashi nan alama ma hanyar ruwa ce take wucewa in ruwan ya zo ya ake to wallahi da ruwa zo ba a karatun saboda ruwan gangarwa ke ta kasa gaba ke dai bata yaran makaranta idan ba malam ma waya kasu ma saboda gurin ba zai zauna ba To, yanzu haka mun samu wata dattijuwa wadda ta gaji ta gaya kuma take neman ganin gobe babu ya suna Assalamu alaikum ni ce Hajiya Azumi ta Dinkawa karamar hukumar Kumbutsu. Ni ce din nan dai washe maka kai kuka na a zo garin mu ba mu da ilimi ba makaranta babu wuta nefa ba mu da titi yaran mu ba su da ilimi duk inda suka fita ana ganin ba su da ilimi. Muka kai kuka mu muka kai korafin mu gidan rediyo. Muka zo muka samu aka zo aka taimaka aka yi wa yaran mu makarantar langa-langa. Suke yi dai ta fi dai babu suke zuwa suke yi kuma ake kawo mana malamai daga cikin Kumbutsu. Idan ruwa ya zo makarantar nan ba za ta yiwu ba ruwa yana kwarara a makarantar nan. Mu kuma yaran mu gaba daya idan suka zo makarantar nan idan ba su ga sun sun ga malaman da sun zo ba sa zuwa gurin idan mu kuma abin da muke so a zo a yi wa ƴaƴan mu ginin makaranta yanda kowa ake musu a ƙasar su mu ma a zo a yi mana a zo a gyara mana wutar nefa mu ga ta nan ta fi shekara goma ba a zo an gyara mana ba kuma a zo a yi wa yaran mu makaranta muna nan muna zuba ido a cikin gaggawa ba a cikin wani jan lokaci ba To, ina- assalamu alaikum To ina ganin kamar a ce ku da kuke nan kamar ku ba ku damu da ilimi ba abin yake.
Aya mun damu da ilimi mana tunda yake da duk inda muka shiga muna ganin masu ilimi duk inda amma suka shiga danka ya shiga ba da ilimi ai ba shi da magana saboda alhalin mu mun girma ba mu yi ilimin ba saboda mu kuma na son ya yanzu su yi. in suka taso ba su da ilimin din da suka shiga ba su da ci gaba To a yanzu haka ga ɗaya daga cikin guda daga wannan yanki wanda za mu ji ta bakin shi kafin mu tafi ta wajen kankanan yara.
To alhamdulillah ni suna na Yakubu Muhammad kuma ni na ɗaya daga cikin kuskiya ni ciyaman nema na PTA na wannan makaranta Wasu iyayen yara ke.
iyayen yara. To alhamdulillah gaskiyar lamari koken da muke da shi shine makarantar nan dai an yi ta ne kamar tamfurare dangane da an fara saboda yaran muna da su a jibi amma babu karatun sai wata es nan tamu ta local government na kumbotso ta tausaya wa yara irin tafiyar da suke daga nan wasu yaran idan rana ta zo sai ka tausaya musu Ina da suke zuwa?
labaitar da suke cikin kumbotso ke suke zuwa Da ni ta daga nan ne.
daga nan zuwa kumbotso zai kai kamar kilomita ɗaya da rai ga rana in ana ruwan sama ma karatun ba sa iya zuwa to shine ta tausaya ga kuma harkar tsaro da ake ciki yanzu kowa ya sani cewa ka- harkar tsaro yanzu da take yara in suka yi nisa kuma zai iya faruwa to shine ta tausaya mana cewa ya kamata a zo yaran nan ko da dan wani langa-langa ne a kafa musu su dan zauna fara yin karatun nan to shine ta zo ta yi mana wannan kokarin ta dan ta kafa wannan langa-langan dan dai su fara karatu to alhamdulillah gaskiya a yanzu a haka idan rana idan aka ce an fara ruwan sama karatun baya yi idan aka ce hadari ya taso da amma malaman ma ba su zo ba to kaga wannan wani gibi ne babba da haka muke kira da Allah ga sauran yan siyasa gaba ɗaya na jihar Kano Najeriya ma gaba ɗaya da sauran ƙungiyoyi da suke kokari su kawo ci gaba a harkar ilimi muna kiransu da babban murya da Allah su tako kafa da kafa su zo su ga wannan makaranta halin da take ciki ta tudin kaba firamare din nan da sannan kuma alhamdulillah muna fata ilimin nan shi ne fa gishirin zaman rayuwa.
To ai na ga wannan kamar fili ga can an yi iyaka ga wasu taya can ma an katange kausa yana nufa alama cewa wannan da filin makarantar da Wannan alhamdulillah makaranta ta samu muhalli to kawai gini ne babu. Tana da fili wadatacce da za a yi mata gini. Bulo ko nawa ne za a yi to amma matsalar babu.
ga filin bal ina hanguwa.
Alhamdulillah wannan fili ne da yara suke zuwa da suke dan yin bal ɗinsu kuma duk a cikin filin makaranta yake amma matsala ɗaya babu makarantar sai dai kawai ɗan rabawa da aka yi aka makala ɗan katako da kwano da leda dai gashi haka makaranta ake rabawa Na ji an ce kusan aji uku ne wannan da nake hanguwa duk a guda ɗaya.
gaskiyar lamari ajujuwan in ka kalle su ba su wuce ɗaki ɗaiɗai ba ma a yanzu haka to amma haka yaran da suke gwamutsuwa wasu ma sai dai su kalli gabar wasu su kalli yamma a guri ɗaya malaman su kansu haka suke hakuri a ƙar suke zauna saboda ba bencin ma da za su zauna balle har su samu damar su yi rubutu yaran haka suke zaunawa Ina batun ruwan ya zo haka ake kuci.
a idan ruwa ya zo ai ba magana karatu an busa tashi an kada a kan.
an busa ai ko ko malami bai tashi bai ce a tashi ba dama ruwa ya tasa saboda me idan yaro ya zauna a yau gobe sai dai a sake wanke kayansa yayi ƙasa yayi datti Wai ina ofishin malamin makaranta.
To shi ofishin hedimasta gashi nan dai abin kamar abin al'ajabi kai sai ka ce ma wani guri ne da aka yi shi Ko a gindin mishan ne ke zama?
kamar za a zuba kaji Nan suke zama?
a nan wani zubin sukan zauna a nan a ƙasa wani zubin kuma sukan je can ɗin su zauna su ɗan raba To ana ke tattara yan takardun.
takardun sai dai- sai dai su zuba su a buhu saboda kada ruwa ya zo i jike su gaba ɗaya a rasa me aka yi gaba ɗaya ba wani rekod kenan To ni ban ga kujera alama ko ɗaya ba.
maganar kujera ai makaranta ta samu zama dindindin kenan amma yanzu a nan ina maganar kujera kana ganin gurin gaba ɗaya dai idan ruwa izo duk hanyar ruwa ce ma a ƙarƙashin ajujuwan ko ina ruwa izo guje-guje ike a gurin Wai ko za mu iya sanin kyashin kuno ne a wannan yanki na ku?
aƙalla a yanzu za ka samu kusan mutum dubu a wannan gurin A wannan a wannan gari na tudun kaba kuma wannan duk gaba ɗaya ba makarantar boko.
babu makarantar boko Ba ma matakin farko.
ya shiga dukkan butsa lokal gamin kuma ina yi ma alfahari babu garin da ake noma na rani ko na damuna fiye da Na wannan ga garin duk cikin kama.
gonaki ne zage mu.
kwarai kuwa nan duk gashi nan za a ga gurare ne na amfani kuma gashi mu kumbotsa wutan nefa ma mu kadai ne ba mu da ita duk kumbotsa Wannan lokal turafin gamin na falwa da nake gani menene.
wannan turaku ne gashi nan mu dai an yi mana su sun zama kamar turakun mutuwa ma Shi ne aka dan muku.
tun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ciki a tsaye falafalan nan Wani gwamna ne muku to tun lokacin gwamna kwankwaso tun lokacin.
tun lokacin Aka zo aka aka zo aka dasa su gashi ya tafi shi ma yanzu gashi mai girma gwamna ganduje shi ma dai shekara shida kenan kusan duk kuma kokari mun yi mun je ofishin Musa Ilyasu Kwankwaso mun kai takarda mun kai dan yanzu sakataren Musa Ilyasu Ismail da ya gan mu a fuska ya san mu saboda yawan bibiya da muke zuwa gunsa amma har yanzu shiru wa an shuka dusa Amma na ga kuna da ruwa, kun fi birnin ma.
Ah, to alhamdulillah gaskiya wannan ruwa mun samu ruwa ta wannan bangare ba mu da matsalar ruwa mu matsalar mu makaranta da yanzu ita ce babbar matsalar mu na biyu wuta saboda ilimi shine foundation na komai na rayuwa To na ga wai ku kuna ma zaɓe ne ne.
muna zaɓe nan mai girma majalisa maniru babba ɗagun da har nan zai tako in lokacin bukata ta yi mudan sir har nan ɗan majalisar jiha ya Amma zo duk ba san ba ku da makaranta ba.
sun sa mu ba wanda kukan mu bai je gunsa ba kowanne ya je kowanne ya gani kuma a rubuce takarda ta je wajensa ba wanda zai ce bai san da korafin mu ba To idan suka ci zaɓe ya ake suna da wasu.
a in suka ci zabe kuma ai shikenan sun manta da mu ganin su ma ya mana wuya To kuma haka kuke ci gaba idan wani zaɓe zuwa ka zaɓi.
haka haka muke yi to amma ne saboda gaskiyar lamari kullun sa rai muke yi za a yi mana to amma gaskiya mun fara ganin faktura ta kai bango to amma yanzu dai gaskiya muna da wani hoɓɓasa da muka yi mu dai a yanzu alkawarin da muka yi duk wanda izo yi mana wani abu a wannan gari namu to gaskiyar lamari gaba ɗaya a inda muka haɗe kanmu in dai ƙuri'a ta lokacin zaɓe yayi inda ana bada ajiyar kuri'a ko rijistar zaɓe za mu iya bashi ajiyar tamu ma ya ajiye.
To idan ba In muku lokaci ya yi gashi nan yadda zai yi.
Idan ba Mu dai ya ce ba zaɓe kenan.
a in ba yi mana ba kuma ba maganar zaɓe to me za ka yi me za ka yi duk alkawarin da kai a baya ka taɓa yi to me za ka gaya mana.
To yanzu ina shugaban karamar hukumar ku wanda kullum na ji ana ta faɗin sa.
Hassan Garban ƙauye Farawa gaskiya muna jin yana ƙoƙari a gurare daban-daban amma mu har yanzu dai mu a nan muna jiran mu ga me zai mana.
Roman bai zo wajen kuma mu ba.
gashi daga nan da za ka yi babban murya sai a nemi a jiyo a sakatariya hedikwata a yanzu amma shiru babu.
babu To na ga ana tabbatar da yalo sun yanzu kana gani ga yalo nan na gaya ma in dai noma ne dukkan motsa lokal gamin garin cikin kaba ba wanda ya kai shi noma ba wanda ya kai shi nan.
babu kuma Na ba za kara ka fandi yalan da muke ci abu ne ake son mana da guda ɗaya naira daga nan ashirin, naira talatin.
daga nan yake A nan yake yanzu ma tafiya.
sai na kai ka gonar yalan ka A yanzu ma insha sai- Allah sai ka je ka gan shi Mm.
har rake